السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب واجب الوضوء غسل إذا التقى الختانان باب واجب الغسل إذا التقى الختانان أو باب واجب الغسل إذا التقى الختانان babin da ya zo na in kaciya biyu suka haɗu mana ya wanka ya zama wajibi ke a lokacin قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم kanu ya kuluna waɗannan manya-manyan bayan Allah sun kasance suna fadar cewa iza massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu ai in kaciya ana idan takal khitana ne in kaciya biyu suka hadu wajabal ghusli mana wanka ya wajaba ma'ana in mutum ya sadu da matarsa kenan in mutum ma'ana in kaciyar namiji ya sadu da kaciyar mace ko suka ko suka gogi juna ko aka zarce aka wuce to yace wanka ya waje ba saboda da akwai mas'alar da ake kai shine innamal ma'u minal ma'i ai mutum wanka baya kama shi sai in yayi inzali to sai aka zo kan wannan nana aisha tun da ta faɗa shine malamai suka ce abinda ta sani kenan game da manzo Allah har yabar duniya to kuma shine ya wajaba a yi aiki da shi faqad wajaba al-ghusl qala wa haddathani yahya an malik an abi an-nadri maula umar ibn ubaydillah an abi salama an abi salama ibn abdurrahman ibn auf أنه قال سألت عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن أوفيتي ناتم بي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تم منزل الله صلى الله عليه وسلم مين تنبيت نجي abinda na ce shine ma yujibul ghuslu me yake wajabta wanka tambaya sai ce ma yujibul ghuslu me yake wajabta wanka abubuwan da ke wajabta wanka suna da yawa amma sai ta yi la'akari da abin da yake nufi sai ta ba shi jawabi da daidai da abin da yake nufi in ba haka ba abubuwan da suke wajabta wanka ai suna da yawa ya ta ce ma yi bil kusula faƙalat sai na na aisha ta ce hal ta diri ma masaluka ya aba salama abu salama ka san ko misalin ka kwatankwace misalin ka kai masalul farruh farruh أو فروج فروخ أو فروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها kai makwatan ku jaga dan yaro ne karami baka sa abin da yake cike ba kaman dan tsako ne yake ganin kaza kaji na ina ihu shi ma yana maimaitawa to lokacin tana gani yana yaro ne karami ko ya ji an faɗi wannan kai karamin yaro ne kana zama da malamai suna maimaita maganganu baka sa abin da suke nufi ba abinda take nufi kenan kai dan yaro ne karami idza jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl idza jawa wata riwaya idza taqa al-khitanan idza massa al-khitanu al-khitana wannan ce idza jawaza al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghusl ina mana mujawazatu al-khitanu al-khitana ma'ana duk ana nufi kinaya ce ta in mutum ya sadu da matarsa saduwa ake nufi matukan ya saka abin nan abin nan dinsa a cikin abin nan dinta ma'ana an samu saduwa kenan ba su lallai sai maniyi ya fito ba da zaran wannan abin ya faru wanka ya wajaba a kan shi wanka ya wajaba a kanta qala wa haddathani an malikin an yahaya abinda aka ce abubuwan da ke wajabta wanka suna da yawa da ta faɗi wannan magana mana akan wannan da ake aka ba shi jawabi wajen shi mutum ya mafarki ba wanka kenan mutum ya kaza mutum ya kaza a aka ce a a abubuwan da ke wajabta wanka suna da yawa abin da yake tambaya kenan sai ta ba shi jawabi daidai abin da yake tambaya ba ta ba yana nuna cewa duk abubuwan da ke wajabta wanka babu su sai wannan kadai ba قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى العشري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أبو موسى العشري شي زوجنا عائشة ما ترمن الله صلى الله عليه وسلم سيتشي متى لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمري إني لا la'uzimu an astaqbalaki bihi yace laqad shaqqa alayya ikhtilafu sa ma'ana sahabban manzon Allah suka yi sabani wannan yana gani in ai saduwa in ba mani ya fito ba za a yi wanka ba wannan yana gani idan ta kalli tana wa jabal usul yace wannan maganan ta yi min wahala amma ina jin nauyin na zo na tambaye ki fi amrin inni la'azimu an asabiqla bihi faqalat sai ta ce ma huwa menene wannan al'amarin da kake jin nauyin ka zo ka fuskance ni da shi ma kunta sa'ilatan anhu ummaka fasalni anhu duk abin da zaka iya tambayar gyatimanka mahaifiyarka ka tambaye ni ni ma uwarka ce uwarta ka ni ma uwarta ce ita ma ni uwarta ce duk abin da zaka iya tambaye hajiya ka tambaye ni zan faɗa ma ni ce hajiya babba kada ka ji damuwa komai kada ka ji komai har abada kuma ni uwar kowa ce faƙala sai ce arrajulu yusibu ahalahu thumma yuksilu wala yunzilu mutum ya sadu da matarsa sa'annan ya kasa mani bai fito ba sai ya tashi faƙalat sai ta ce iza jawaza alkhitanul khitana faqad wajaba alghuslu jawabin kenan faqala abu musa al-ash'ari sai abu musa al-ash'ari ya ce la as'alu an haza ahadan ba'daki abadan daga yanzu babu wani wanda zan nemi wannan fatawa a wajen shi tunda na ji shi daga inda ya kamata a ji saboda matar ta fi kowa sanin wannan matsalar matar manzon Allah ce kuma ta san a haka manzon Allah ya bar duniya to duk wani hukunci da yake akasin wannan wannan ya shafe shi ke an fahimta shi yasa ce ba zan koma tambayar wani ba tun da kin bani jawabi don ga ai an ga ce ne na ce da ya fito abubuwan da ya fada wannan ya fada wannan ya fada ko qala wa haddathani an malikin an yahya bin sa'id ana abdullahi bin ka'ab maula usman bin affan anna mahmud bin labid al-ansari sa'ala zaid bin thabit an ar-rajuli yusibu ahlahu thumma yuksilu wa la yunzilu Mahamudu bin Labid al-Asari shi ya tambayi Zaidu dan Sabit anin rajuli yusibu ahlahu thumma yuksilu mutum ya sadu da matansa bai inzali ba sai ya tashi wala yanzilu fa qala Zaidun shi Zaidu yace yaghtasilu wanka ya kama shi dole ya wanka fa qala lahu Mahmud inna Ubay ibn Kab kana la yara al-ghusla ai Ubay dan Kab baya gani in haka ya faru za a yi wanka mana sahabban manzon Allah kenan da kansu an ga wannan matsala mai matukar muhimmanci an ga sun samu sabani amma bai sa komai tsakanin su ba gaskiya ake nema fa qala lahu zaid ibn thabit shi zaid dan thabit yace inna ubay ibn ka'b naza an zali yace ai ubay ibn ka'b ya ya daina wannan fatawar ya canza ya tashi kan wannan fatawar ya dawo kan abin da ake faɗa qabla an ya mutu kafin ya bar duniya قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل تبس وانكا يا, يا, يا, يا وجب an ga sahabban manzon Allah akan wannan al'amari mai wahala abinda baka sani ba baka sani ba wanda ya wanda ya sani shine malami a wannan wurin an fahimta sa'an nan sai aka ce ai Ubay ibn abin kafin ya mutu sai da ya tashi daga wannan fatawar ya dawo ya karbi abin da na Aisha take faɗa din cewa in haka ya faru wanka ya wajaba an fahimta to eh, haka mazhabobin suke sai malamin ya tafi kan mazhabi ya ba da fatawa kai ka ɗauki fatawarsa kana aiki daga baya sai ya gano abin da ya fi wancan fatawar sai ya canza to kai kuma in baka san ya canza ba sai ka tafi kan wancan fatawar to yaya mas'alar ka take kenan yaya za ka zamo kenan ya addinin ka yake wayan suka ce sayyidina usmana ibn affan har ya bar duniya wajensa in mutum ya taba zakari sa alwalansa bata warware ba wayan su sabai a wajen su in mutum ya sadu da matarsa bai inzali ba wanka bai kama ba saboda akwai nassi innamal ma'u minal ma'i ai ruwa ana wanka ne saboda an fitar da ruwa in ba fitar da ruwa ba ai wanka ba zai faru ba kuma wannan yana nan wayanda suka tafi kan wannan hadisin suna nan to sai aka zo aka yi aka ce ai wannan fatawar da nana Aisha ta bayar ita ce fatawar da za a yi aiki da ita ita ce ta shafe wancan hukuncin ga Ubay bin Ka'abin kansa da yake shugaban da yake rike da tutan wannan mazhabin gashi ya janye ya dawo kan mazhab kan abin da ake faɗa an fahimta yasa ba wani abu bane don kai sa kai baka fahimci mas'ala ba wata rana sayyidina Umar ya Zaid bin Sabit ya karanta aya sai sayyidina Umar ya ce kai haka ne ka san fa abin da ya ce haka ne ce ji kaka kira ubay ibn ka'ab mana ji kaka kira alaramman alarammomi a wajen karatu aka ce ubay ibn ka'ab mas'ala ta kai karshe sai je kirawo shi sai ce ya kaje wannan aya ya ce ga yanda manzon Allah ya karanta irin yanda zaidu ya karanta ya ce haka manzon ya ce haka muka karanta wajen manzon Allah kana bakin baki kana sai da bagaruwa shi sayyidina Umar yayi murushi ya ce da ka so da ka ce shahidta walam ashhad da ka ga dama da sai ka ce kai ka halarci wurin man ne ban halarci ba me bambanci tsakanin wayannan haka muka karanta wajen manzon Allah a lokacin kai kana bakin bakin baki a kana sayar bagaruwa alqarz qarz bagaruwa ke sai sai murmushi yace da ka ga dama laushi ita la kulta hadarta wa gibt to wanne ne yafi sauki wanne ne yafi laushi wancan tana da zafi ko to haka haka matsalolin suke sai na ma kowa ya san shi amma tun da gaskiya ubay bin ka'ab ya faɗa wannan maganar ba ta fusatar da shi ba murmushi yayi babu wudu babu wudu il junubi idza arada an yanama aw yat'ama qabla an yaghtasila babin da yazo na bayanin mutum ya sadu da matarsa janaba ta kama shi kenan sai bai yi wanka ba zai yana son yayi bacci ko ya ci abinci to me zai yi قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتي سيدنا عمر يا فدا منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي أنه يصيبه جنابة من الليل يتي يكن سامو جنبا أتكين دري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يتي توضأ واغسل ذكرك ثم نم je ka ka yi tsarki ka yi alola ka je ka yi baccinka haka ake so ladabi ne amma ba wajibi ba ne قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة إن أينك يصاد ما تسا ثم أراد أن ينام sa'an nan ya ji kiwuya baya son ya je wanka tukun ya kwanta mai yiwuwa yana so ya sake komawa kenan kabla an yaktasila fala ya nam hatta ya tawadda'a wudu a hulis salati na na aisha ke ta ce sai ya je alwala alwal da yake in zai sallah sai sa'an sai je kwanta to ina ma'anan wannan alwala shi ne malamai suke tattauna suke ce alwalar da ba ta warwarewa sai da janaba saduwa da matarsa yana cikin janaba sai ya alwala wannan alwalan don ya fi tsari don ya yi kaza da kaza ba za ta warware ba sai in ya sake saduwa da matar an fahimta to ba wajibi ba bace wancan alwannan alwalar ba ladubba ne ake koya ma mutane قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب حالكين in yana son ya kwanta ko ya ci abinci halin kasancewarsa yana tare da janaba gasala wajhahu sai wanke fuskarsa waya daihi ilal mirfaqaini da hannayensa guda biyu zuwa in gwiwa hannu wa masaha bi ra'sihi ya shafi kansa thumma ta'ima aw nama sa'annan ya ci abinci ko ya je kwanta ma'ana ba a kawo wanke kafa ba a cikin wannan babu i'adatil junubi as-salata وغسله أو غسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه babin da ya zo na bayanin mutum janaba ta same shi bai san da janaban ba ya je sallan asuba sai da gari ya waye sai ga alama a kamar na yi mafarki fa ga alama mani jiki na ga to ya zai yi an fahimci matsalar mutum ya yi mafarki bai sani ba ba kowane lokaci ne kake mafarki ka ji daɗin sai dai ka tashi ka zama ni ya fito wa kowane lokacin kuma kana sane lokacin cikin dare da kanka zaka sani to sai ya waye gari bai san ya yi mafarki ba ya je da shi aka yi sallan asuba ma'ana jaraba na kansa aka yi sallan asuba da shi kenan ko shi ne liman ko shi ne mamu wannan umar shi sayyidina umar shi ne liman sai da gari ya waye sai kaga a kaga jikinka a jiki kaga alaman ga mani ya taba jikinka to mani kuma ya za a yi mi ina mani zai zo ya taba shi sai dai ya fito masa ne zai ce asha a sai ashe akwai wankan janaba a kaina na je nayi sallah to yaya za a yi shine yake faɗa mana قال وحدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات يتي منظور الله يا كبر كبر حرما أتكم وتصلى ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب manzo Allah yana kabbara sai tuna yana akwai janaba tare da shi sai ce ku tsaya ku tsaya a kowa ya tsaya ku tsaya yadda kuke sa'an nan sai manzo Allah ya tafi thumma raja'a wa ala jilbihi atharul ma'i sai aka ga alamar ruwa a jikin shi mana ya ji ya yi wanka kenan ya zo ya tarar da su suna tsaye sa'an nan ya yi kabbara aka aka idar da sallah wannan riwayan haka ta faɗa amma riwayar sahihaini kamar yadda muka karanta ita riwayar sahihaini wannan ita ce riwayar da za ta warware wannan mushkila in ba haka ba akan wannan riwayan abu dawuda da ibn maja da wannan riwaya mana akwai mushkila cikin wannan matsalar liman ya yi kabbara ma musu yi kabbara sai liman ya tuna akwai janaba tare da shi sai ce ku tsaya ku dakata ku dakata kowa ya sauri tsaye nan da nan ya fita yaje yayi wanka ya dawo yayi kabbara aka ci gaba da sallar akan haka wannan sallar ma musu riga liman kabbara kenan saboda kabbar lokacin da yaje alwalan su ta ba babu alwalan ma balle a ce ta warware yaje wankan janaba ya dawo suna tsaye yayi kabbara ba su ba su sake kabbara ba sai aka cika su sallan haka sai aka ce riwayar sahihai ne ita ce ta zo ta rinjaye wannan riwaya akan haka waɗanda suka tafi kan wannan riwayar sai suka jawo makansu matsaloli da yawa karshe suka ce to wannan khususiya ce ta annabi kai kowa ne ne kai liman sai kai hakuri ana tsayawa ana kabbara ka tuna kana da janaba sai ka ba su dama su yi sallar su sai ka sai ka wakilta wani ya ci gaba da sallah ko kafin ai kabbara ka tuna sai ka ce jama'a ku sawa ne muku sallah sai ka je kai wanka suka ce wancan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu babu dalili da ke nuna cewa wannan khususiya ce daga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma sala ta faro musu to ya aka yi mamu ya riga liman kabbara kuma kowa ya san kabbaran harama in mamu ya riga liman kabbaran harama babu sallah duk kabarbar in kai kabbara kafin liman ka yi laifi ne kaza kaza ne amma in kabbaran harama kace Allahu akbar kafin liman baka da sallah ka riga liman kenan ko to ya aka yi wannan mamu suka riga liman kabbara kuma sallar ta yi aka ce ai larura ce ai menene da menene tunda manzon Allah ya sani kuma bai ce kuma ai yayi kenan to sai aka ce ai riwayan sahihaini ita ce ta zo ta gyara wannan riwaya aka samu aka huta ga ga abinda manyan malaman malikiya suka ce wa yu'ariduhu ma fi sahihaini an abi hurairata annahu sallallahu alaihi wa sallama kharaja manzo Allah ya fito wa qad uqimatis salatu tabbas an tada ikama wa uddilatis sufufu aka daidaita sahu hatta idza qama fi musallahu sai da yazo gab inda liman ke tsayawa ya tsaya intazarna an yukabbira muna jiran manzon Allah ya kabbara harma fansarafa sai ya juya ya kama anya ya je ya yi wanka ya dawo wa fi riwayatin falamma qama fi musallahu wata riwaya lokacin da manzon Allah ya zo ya tsaya inda liman ke tsayawa zakara annahu junubun sai ya tuna ashe akwai janaba tare da shi bai yi wanka bai fito fa qala lana sai ya ce mana makanakum yace ku tsaya nan inda kuke فظاهره أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة ظاهر وانا حديث منذ الله ياجي ياي وانكاني كافين يفار وانا صلى ويمكن الجمع بينهما yace za a iya yin jam'i tsakanin wannan hadisin da wancan da yace kabbara ya za a yi jam'i sai ce bi hamli qawlihi kabbara ala annahu arada an yukabbira za yi jam'i a kan haka a ce a rada an yi kabbira, au bi annahuma waƙi a tani, wannan an samu nasoshi guda biyu kenan sun ci karo. To sai ce ya za a yi sai a yi jam'i a taufiku bainar dalilai ne, a taufiku bainar dalilai ne, aula min tarhi ahdihima imalu dalilai ne aula min tarhi ahdihima sai ka ce to za a iya yin jam'i tsakaninsu jam'i din ya za a yi jam'i sai a ce hatta iza kabbara ai iza arada an yukabbira iza qumtum iza iza taw iza sallaita fatawadda iza kazabka iza sallaita in kai sallah fatawadda kuma kai alwala iza aratta an tusalliya fatawadda yace wajhu jam'i dai dai kenan na biyu kuma suka ce za a iya daukan waqi'atani abubuwa ne guda biyu wancan ya fara kabbaran tukun yaje wannan kuma bai fara kabbaran ba tukun yaje aka ce abinda manya manyan malamai suka faɗa kenan to in ya zamana jam'i din nan bai yiwu ba to lallai aje wajen nasikh wal mansukh anan ba zancen nasikh wal mansukh lalle a je wajen tarjih sai an je wajen at-tarjihu at-tarjihu huna sai a koma a cikin asalin mustalah al-hadis maratibul hadis sahih hadisai sahihai hadisi sahihi ya kasu gida bakwai المرتبة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم المرتبة الثانية ما ما أخرجه البخاري ومسلم وما كان على شرطهما وما كان على شرط البخاري وما كان على شرط مسلم وما صححه أحد أئمة الأعلام تسيمك داوزا ترجيه أنا المرتبة الأولى شيني ما اتفق عليه البخاري ومسلم ma'ana imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi waninsu ya fitar da hadisi kuma daban aka ci karo aka zo ba yadda za a sai tarjihi yurajjahu ma ja'a fi sahihaini ala ma ja'a fi ghairi sahihaini da wannan kuma hadisi ya fito bukhari da muslim sun fitar da shi mun karanta wannan hadisin a cikin bukhari mun karanta shi a cikin muslim amma sai dai in an manta to in za a yi tarjihi ya za a yi tarjihi sai a gabatar rinjayar da riwayan bukhari da muslim da suka yi ittifaki a kai sa'annan kuma wannan riwaya ita ce ta fi fitowa da matsalar fili babu rigima babu iskali a ciki an fahimta قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال Zubai ibn Salt wannan kisan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fito za an tada ikama zai kabara sai suna ce a ku tsaya ina da janaba tare da ni wai in limai faɗi wannan magana an da bin shi sallah kenan ga manzon Allah ya faɗa kuma abin da ya faru to sayyidina Umar shi kuma ga abin da ya faru masa qala haddathani an malikin an hisham bin urwa an zubair ibn salt annahu qala yace kharajtu ma'a umar ibn al-khattab ila al-jurfi ya ce na fita tare da umar dan al-khattab zuwa jurf jurf wajen inda aka gina jami'ar islamiyya kenan hanyar jami'ar islamiyya da su wannan shine jurf ake ce mishi jurf a lokacin da muke karatu jami'a ba a fai zama wajen ba saboda lokacin da manzo Allah ya addu'a ya ce Allah ka dauki humma su sabi madina to sai aka kai jurf yasa ba mai zuwa ya gine wajen sai dai yan ƙauyen wajen to yanzu kuma al'amari ya canza gine a wajen ya zama ma ya fi komai tsada an kowa ya zama gari to sai na umar yana da gonarsa a wajen in ya tashi sai je da in ya aka sallah asuba da hansi ba lallai ne malami ya zo gida baya da aiki ba baya da sana'a ba fa a'a ka tashi ka nemi sana'a ko ka nemi menene da menene ga sayyidina Umar ai mishi habaici haka muka karanta wajen manzo Allah kana bakiya kana sai da kana sai da me bagaruwa alqarz shine abinda ake jimi fata da me ake jimi fata bagaruwa ke gashi sana'a yake bakin bakiya wannan kuma ya sallah asuba da hantsi sai ya tashi za shi gonarsa ya je ya gani menene a me yake faruwa me ake bukata me za shi gonarsa ne ilal jur tsakanin shi da madina ko mil biyu ne ko mil uku ko wani abin nan haka fa nazara fa idza huwa qad ihtalama da muka kai jurf sai na umar yayi waiga ya duba jikin sai ga ga alaman maniyya jikin shi a yayi mafarki kenan wa sallahu lam yaktasi kuma ya riga yayi sallah ba tare da yayi wanka ba dan bai san wanka ya kama shi ba me ya faru faƙala sai ya ce wallahi ma urani illa wa kadi talamtu wa ma sha'urtu ce wallahi ina zaton dai na yi mafarki amma ban sani ba wa sallaitu wa magtasaltu na yi sallah ba tare da na yi wanka ba ƙala ya ce fagtasala sai sai na umar ya yi wanka wankan janaba kenan wa gasala ma ra'a min thawbihi ya wanke abin da ya ga ya taba tufarsa wani zaha malam yara inda bai ga inda bai ga wani abu ya taba ba sai ya yayyafa ruwa wa azzana aw aqama ya tada eh kiran sallah ko ya tada ikama thumma salla badar fa'id duha mutamakkinan sai yayi sallah bayan rana ta yi sama duha lokacin ranar duha ta yi sama lokacin gari ya waye tantarwai komai ya gari ya waye rana ta fito sai lokacin duha kenan ya sallah asubansa mutamakkinan ai fil irtifa mana ranar ta yi sama mutamakkinan daidai wa daidai au au mutamakkinan fi guslihi fi guslihi wa amalihi ko ko a'a yayi wanka ya wanke tufarsa ya yi sallarsa hankalin shi kwanci ba gaggawa ba firgita ba komai don me don bai sani ba ne yanzu ne lokacin wannan sallar ya je ya wanka ya wanke tufarsa ya sake sallar asuba to aka ce sayyidina umar wannan sallar shi ya limanci to in sallar liman ta ɓace sallar mamu ya ta ɓace in liman ya yi sallah ba shi da alwala bai sani ba mamu suka bi shi da aka sallame sallah sai liman ya ga ashe ba shi da alwala ko yana tare da janaba zai tashi ya rama sallarsa ne ma musu ma sai sun rama sallah ko su sallar su tayi sallar su tayi to sawa'an liman ganganci yayi ko bai sani ba ne to su ma mu sallar su tayi ba abin da ya shafi sallar su an fahimta gai sai na Umar bai ce mamu kowa je ku jama'a ku je ku sake sallar ko ka je ka fada musu a'a shi kadai sake sallarsa kuma ya san limanci yayi قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف يا يسمكو زوا غونس أجرف فوجد في ثوبه احتلاما sai ga ciki ya ga mafarki a cikin tufarsa ba a ganin mafarki a cikin tufa sai dai alaman mafarki in mutum ya mafarki mani ya fito ya sai ya mafarki kenan tunda ba saduwa ya da iyalinsa ba faqala sai ce laqad ibtulitu bil ihtilami munzu wallaitu amran nas yace tun da aka dora min nauyin al'umma nake ta yawan mafarki mafarki mafarki mani ya fito mafarki mani ya fito fagtasala sai wanka waka salama ra'a fi thawbihi ya wanke abin da ya gani a cikin tufarsa min al-ihtilami thumma salla ba'da an tala'at ash-shams yayi salla bayan rana ta fito tantarwai lafiya kalam shine ma'ana mutamakkinan kenan wannan sayyidina Umar yace wallahi an jarrabe ni da mafarki tunda aka dora min nauyin al'umma mana nauyin al'umma shi yasa mutum ya yi ta mafarki zai zo fassara zai zo daga baya insha Allah qala wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an sulaiman bin yasar anna umar ibn al-khattab salla bin nas as-subha shi sayyidina Umar ya yi ma mutane limancin sallar asuba thumma gada ila ardihi bil jurfi فوجد في ثوبه استلاما فقال إنا تنسي فسراتي إنا لما أصبنا الودك لانت العروق yace ai tun da muka ci maiko sai jijiya ta saki sai maniyi na yawan fito muna lamma asabna alwadak alwadak maiko kenan mana ci ka ci abu mai daɗi mai maiko mai abin nan malamai suka tattauna wannan magana ya aka yi sayyidina umar yace gashi can ya ce tun da aka ɗora mana nauyin al'amari al'umma matsaloli suka yi mana yawa gashi muna yawan mafarki nan kuma sai ce inna lamma asabna alwadak alwadak maiku abu mai daɗi kenan mai maiku ka ci bota ka ci ka ci mai yana ka ci naman kaza ka ci kwai ka ci abubuwa yace tun da muka ci waɗannan abubuwa masu daɗi sai jijiya ta yi mai sai jijiya ta saki sai muna yawan fitar da mani lanatul uruq faghtasala sai wanka wa ghasala al-ihtilama min thawbihi wa ada bi salatihi ya sake sallarsa to wannan mas'alar da yace inna wannan da bakin shi yace lamma akalna alwadak sai malamai kamar shehu zarkani kamar shehu wani mai suka ce ai lokacin da aka yi tsanani ba hali ba kuɗi ba komai a lokacin sayyidina umar shi kansa ya daina cin abinci mai daɗi wata ruwa aka ce tafiya yake yi ma ba takalmi wani wuri aka ce ganye suke ci har sai da bakin shi zo ya sassage ya yi ciwo akan mai al'umma za su suna cikin wahala ni zan sake ina jin daɗi yadda suke shan wahala ni ma tare da su zan sha wahala haka to ya za a yi da maganarsa wannan sai aka ce ya wannan yana in yayi baki da su in baki suka zo sai bar a dafa musu abinci mai daɗi to ba za ka kawo ma baki abinci ka ce kai ba za ka ci ba shi yasa dole yake sa yana cin wannan abin in baki suka zo yana ce yana yana yana jan hankalinsu ko za su kafi musulunci ko za su ga kar a zo a ga addinin musulunci ashe ban da talauci ban da yunwa ba abin da ke ciki yace in aka yi abincin baki daga nan shi ma zai ci mai maiko in ba haka ban shi kadai ne don ya ce saboda ni na saba da cin man gyada sai na ta cin abinci amma man shanu abubuwa masu daɗi ya ce shi ba ba zai ci ba tun da al'umma ba ta samu ta ci ba ya za a yi shi ya ci an fahimta so wayan suka ce yana yi baki ne in sun zo sai samu shi ma ya ci amma in ba baki aka bai ce ni na saba da cin mangira ba lallai sai na ci maiko ba ba lallai sai na ci abinci mai daɗi ba al'umma ba ta da kuɗi ba komai kowa yana cikin wahala a ce ni Umar ina jin daɗi a a a ce ba haka za a yi ba yana tafiya ba takalmi shi ma kafar sai ji zafi yana ganye suke ci bakin shi sai da bakin shi ya kuraje saboda ba abinci da za a ci an ga shugabanci kowa da irin shugabanci shi ba lallai ne a iya ai haka yanzu saboda imanin su daban yanzu kai gwamnan ka shugaban ka ko in chairman local in ya fito ba takalmi sai ka ce kan shi ya buga ayi impeachment shi a canza shi ayi mene balle balle gwamna balle shugaban kasa to amma waɗannan abubuwa ba za su yi ba amma akwai abubuwan da su za su yi za a iya yin su eh za a iya yin su kasa ta kai da kowa ya shiga halin da ake ciki to me ake kalla me za a duba ya za a yi da mutane sai a kalli mutane a duba musu harkokinsu na kasuwanci hanyar abincinsu rayuwarsu kada a samu nakasu a ciki don wani daga da, wannan halin da ake ce ya karye kenan har abada ba zai farfado ba in ka bi hanyar da al'umma za ta karye daga baya ko ka zo ka shimfiɗa musu hanya to ba shi yana da jarin ba ba shi da jari yayi zai yi ya karye kenan shi ya ba yadda za a yi in ya zama da mai hali ya karye ba shi da komai ba jari ba abin da zai yi talaka ya zai yi kenan to sai a dawo a duba al'amuransu in ana son a shimfida wa shugabanni gaskiya hanyoyin da za su bi akwai hanyoyi da shari'a ta shimfida ita ce ba, ba hanyar da za ka bi ka samu tsira sai hanyar shari'ar musulunci to amma da 'yan jarida da 'yan siyasa kana faɗar maganar gaskiya sai a dauke ta a mai da ita mai wannan ya fassara kaza sai ka ji gobe an ce kaza sai ka ji gobe an ce kaza shi yasa wata magana ba ta faɗuwa ba yadda za a yi ka faɗe ta amma in ba haka ba matsaloli ba abin da ya rikice duk abin da ake yi wannan ya ce wannan ya ce kowa da yadda yake tafiya sai dai an nuna ma kowa ya aka yi wannan abin da aka faɗa gamanansa wannan abin da aka faɗa gamanansa daidai daidai to amma ya za a yi ba komai za ka fito ka faɗa ba wannan sai ga ga gobe cikin gidan rediyo an faɗa sai ga 'yan siyasa sun ɗauki maganarka su fassara da yadda suke so 'yan jarida su ɗauki maganarka su fassara da yadda suke so to kaga mai kenan abin da ake so manufar da ake ake bukata ɗin ba za a same ta ba kenan saboda me saboda akwai waɗanda su ba gaskiyar suke so ba so suke al'amari ya rikice amma ba ga ba matsala me ya rikice ba abin da rikice abin da ake son mutane su gyara shi ne kana da al'umma guda biyu akwai masu hali waɗanda duk yadda kake duk abin da za ka yi sun riga sun kudance najeriya kuma mutum ya kudance ya fi karfin kowa akwai kuma talakawa suna neman abin da za su ci kafin ka gama dambe da waɗannan masu ƙarfi ka dawo wajen talakawa ka kula da su sun gama mutuwa sun gama lalacewa sun gama karyewa to me kenan kai sa'annan kuma Najeriya da aka ce Najeriya demokrasi ake bi in mutum ya saci naira biliyan ɗaya na Najeriya ya je saka banki shekara goma biliyan ɗaya zai zamo nawa da yawa ran da aka gano cewa kudin Najeriya ne shugaban kasa ba shi da iko ya karbi komai sai nawa biliyan ɗaya a lokacin shi ya riga ya zama ya tara kuɗi da yawa yasa da an kama su ce ga kuɗin wanda yana da so dubun shi aji ga kuɗin matsaloli guda biyu ne ba za ka ɗi wannan kuɗi da ya karba ya sa banki ɗin interest ya jawo mishi kuɗi da yawa ya yi kasuwanci ya ninninka abin da ka ce eh an gano ga ga shaida ga takarda ga menene ka ɗebi kuɗin Najeriya ya ce ga kuɗin Najeriya to kudin da ba Najeriya ba kuma ba su dole ka bar mini ba ai ba kudin Najeriya ba ne to sa'an nan ai akwai hukunci doka za ta kama sai an je an shari'a shikenan wa'annan mutane Ibrahim ma za su bayar akai maganar su kotu ba dai an magana ta kai kotu ba magana ta shiga kotu ba wanda shugaban kasa ma bai isa ce ai musu wani ba sai ran da kotu ta yanke hukuncin wane ya saci kudin Najeriya to rannan za a kama yayi barna za a karbi kudin kafin kotu ta yanke hukunci ba wanda ya isa ta bashi tunda magana na kotu kotu kuma yaushe za ta yanke magana duk wani girma da ka sani makami da ka sani wani na kai wani taimaka mishi aka dora shi akai sai a buga mishi wa kada ka yanke ko kada ka yanke shari'an nan ka batta zuwa gaba duk wanda ya kai wannan makami sauran shekara nawa ya yi ritaya duk wanda ya kai wannan makamin sauran shi wata nawa ko shekara nawa ya yi ritaya ana nan ana nan ana shi ya yi ritaya wani sabo ya zo kafin shi ma shi kenan haka gama mulkin ka ba gama cin wannan shari'a ba to me kenan aka yi me kenan aka yi to shi yasa sai a waigo a duba talakawa wahalar da suke ciki halin da talakawa ke ciki yanzu shine ya kai ga mutum mai mutunci wanda baya son ya samu fashin karatu cikin 'ya'yansa wallahi ba tam ya kai bai biya school fees ba in an kori ƴaƴansa ya ce ku zauna gida ta abinci ake ba ta makaranta ba ta school fees ba wannan ƴaƴan sun zauna gida kenan wannan zai shafi rayuwarsu ta gaba kaga an kashe zancen karatu an kashe zance a menene karshe waɗansu masu makarantun private din duk za su rufe saboda babu kuɗin da za su biya malamai malamai kuma za su zauna ba haka ake yi ba haka muke wani ya'yansu sati biyu a kore ya zo ya ce ya ce ya kuke ci mana mutunci ne ya aka ce to ai malaman ma biyan su ake yi shi to ba malam ya ce mu zabi wane ba shi ma ya dandana ba za a biya su kofi sun bake mu a to ya zai ba malam ya ce mu zabi wane ba zo shi yasa mun zabi wane matsala ta same mu kuma shi ma ya dandana ba kuɗi dole a karbi yaran mu to ya za a yi to yannan matsaloli haka suke tafiya duk matsalar da ta tashi a duniyan nan manzo Allah ya warware ta kafin ya bar duniya kai ne baka sani ba kai ne baka sani ba ke ce baka sani ba ku ne baka sani ba su ne baka sani ba a dawo a duba mana a gani akwai abubuwa manzon Allah kafin ya bar duniya zai ce Allahumma ala hal ballak ala hal ballak ala hal ballak sannan ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi to ba ku yi riko da shi ba kun je yan boko ne yan kaza ne ya so a a in ta kici ta kicin yawa ka dawo marka bincika ya zan yi warware wannan matsalar na fita na tsira yan al'umma ta tsira shikenan ka manta da wa'annan to shi kuma ka shiga cikin wani wata matsala nasullaha fa ansahum anfusahum nasullaha fa ansahum anfusahum shi Allah ya sa ka manta da gashi nan hanya mai sauki zaka bi ka tsira sai Allah ya toshe basirar ka kai ta wahala har ka gama rayuwarka bukatar ka bata biya ba an fahimta aha قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق tafiya suke sai aka je aka sha dare sai aka kai wani wuri sai aka yada zau aka sauka za a kwan wajen qariban min ba'd al-miyah kusa da wani ko wani wajen ruwa fahtalama umar sai sayyidina umar yayi mafarki sai fitar da maniyi ba wanka ya kama ba wa kad kada an yusbiha gashi nan kuma dab da awayi gari ai sallar asuba falam yajid ma'ar rakbi ma an ya bincika a cikin taron da ake tafiya din ba wanda ke da ruwa balle limu shugaba ya wanka ko ya wanke tufarsa faraki ba hatta ja alma'a sai sai na umar ya hau abin hawarsa ya yi tafiya sai da ya je wajen ruwa bai ce wani je ka ɗebo min ruwa ba wani je ka wanke min rigata ba wani bi a'a da kansa ya tashi ya tafi faja'ala yaghsilu ma ra'a min zalika al-ihtilam sai wanke jikinsa ya wanke tufarsa hatta asfara sai da gari ya waye فقال له عمرو بن العاص شي سيدنا عمرو بن عاص يجي أصبحت ومعنا ثياب يا خليفة يا سيدنا عمر أي غري واي منا da tufa kace ka faɗa min mana na dauko ma tan dauko ma tufa dai ai sallah daga baya ma wanke maka wannan tufa fada thawbaka yuksan ka bar tufa ka za a wanke maka muna da tufa fa qala umar ibn al-khattab sai ce wa ajaban laka ya amra ibn al-as wa ajaban laka yace mamakin ka kai amra ibn as la in kunta tajidu siyaban afa kullu nas yajidu siyaban in kai kana da riguna da yawa kowa ke da riguna khalifa rigarsa ɗaya ce wallahi law fa'altuha lakanat sunna da na yi haka da ya zama sunna duk sa'an da liman ba shi da tufa sai ce kai ya ka ɗaya mai duk sa'an da liman ba shi da regolla ya kai ya ka ɗauko duk sa'an da liman ba shi da cefane kai je ya kawo duk sa'an da kaza kaza kaza je ya kawo ba haka bane ba duk sa'an da malami ya zauna sai an kawo masa ba yadda za a yi addini ya tafi abadan ba yadda za a yi addini ya tafi sai na abubakar kasuwanci yake ran da aka nada shi khalifa kashi gari ya ɗauko kayan kasuwanci shi kama hanyar kasuwa aka ce haba akrama kallawa ina zai ce za shi za shi neman abinci ne aka ce a haba ai yanzu kuma nauyi ya yawa a kanka in ka zauna sai an kawo ma abinci da talauci zaka mutu duk duniyan nan a tara a kawo maka wallahi da talauci zaka mutu saboda zuciyar ta riga ta mace duk abin da take da shi cewa take ba ta da shi wani kawo wani kawo wani kawo ba abin da ake ciki ba kenan waɗanda kake jin matsoro ɗin kaman kai ke azurta su wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaya la nas'alu nanu wa ba haka bane ba sai kowa ya sa shi so yake tara ma ƴaƴansa zai kai tara ma ƴaƴansa duk abin da za a kai mu mutum ba zai wadatu ba so yake tara ma ƴaƴansa ya mutu ƴaƴansu saura cikin talauci ƴaƴansu tara kudi su ma suna tara ma ƴaƴansu ‘ya'yan starin su masu shi kenan talauci ya shiga gidan gidan har abada talauci ba zai fita ba in an mallaka musu duniyar nan duk saboda zuciyar ta riga ta talauce ta koɗe ta lalace ta talauce ba ta son ta tashi ta yi aiki so take a kawo mata in kuwa so take a kawo mata shi kenan kuma ya lalace kenan bal aghsilu ma ra'aitu wa andahu ma lam ara zan wanke abin da na gani inda ban ga komai ba ina shakka ko kwanto sai na yayyafa to an ji sayyidina Umar yana mafarki kenan ko qala yahya qala malik yace imamu malik yace fi rajulin wajada fi thawbihi asra ihtilam mutun ne yaga alaman mafarki a cikin tufarsa mana mani kenan wala yadri mata kana bai san yaushe ne wannan tufar aka samu mani a cikin wannan tufan ba ya ɗauko riga ko ya ta sai ga rigarsa da mani a ciki bai san yaushe mafarkin ba bai san to ya zai matsaloli guda biyu na kansa zai yi wanka ya rama wuce sallah wannan mani tun shekaran jiya yake tare da shi ko kuwa jiya wannan tufan tun yaushe ne to sai sai imam malik ya ce wala yazkuru shay'an ra'a fi manamihi mutun yaga maniyi busasshen maniyi a cikin tufarsa amma ba zai iya tuna yaushe mafarki ba qala sai imam malik yace liyaghtasil min ahdathi nawmin namahu sai yi wanka yaushe ne karshen baccin da yayi to sai yi wanka da wannan lokacin wannan karshen shekaran jiya jiya yau to sai ce yau da asuba ko jiya da daddare babbarcin da yayi mai yiwa mafarkin ran da aka yi kenan to sai ya wanka shine zai rama wannan sallah sai ya wanke tufar da ya sa wannan lokacin fa in kana kad salla ba da zalika nawm falyu'id ma kana salla ba da zalika nawm sallan da yayi bayan karshen baccin da yayi ita zai rama min ajli anna rajula rubbama ihtalama saboda mai yiwa mutum yayi mafarki wala yara shay'an baya ganin komai waya rama wala ya talib mutum zai mafarki ya ji daɗi ya komai amma mani bai fito ba mutum kuma zai mafarki bai ma sani ba mani ya fito ya tashi sai ya ga mani fa idza wajada fi thawbihi ma'an fa alayhi al-ghusl in ya ga tufar tasa da da mani a ciki sai yayi wanka wa zalika yace abinda yasa imamu malik imamu darul hijra ya bada wannan fatawa anna umar ibn al-khattab a'ada ma kana salla li akhir nawmin namahu sallan da ya ya sake ita ce sallan da ya yi bayan ƙarshen baccin da ya yi walam yu'id ma kana qablahu bai sake sallolin da ya yi kafin wannan baccin ba ai an ga hujjan fatawan imamu malik kenan ko babu ghuslul mar'ati idza ra'at fil manami mithla ma yara ar-rajul yace babin da yazo na mace ta yi mafarki ta fitar da mani ita ma wanka ya kama ta kamar yadda in namiji ya mafarki ya fitar da mani shi ma wanka ya kama shi an fahimci wannan mas'ala an fahimci mas'alan sayyidina Umar قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ummu sulaim mahaifiyar anas dan maliku kenan ita ta ce ta faɗa ma manzon Allah sai ta ce almar'atu tara fil manami misla ma yara rajul mace ta yi mafarki ta ga kamar yadda namiji ke mafarki a tagtasilu za ta yi wankan janaba fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce na'am fal tagtasil yace eh sai ta yi wanka fa qalat laha aisha shi aisha ta ce uf uffil laki uffil laki ai kin kunyata mata kin kunyata ma wannan magana da yake fito da ita ƙaro baro ai kin kunyata mata wa hal tara zalika mar'a mace tana gani ita ma mani ya fito mata fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya mana wannan abin ya faru ga manzon Allah ga nana Aisha ga ummu Sulaimin kenan aka tattauna wannan mas'ala sai nana Aisha ta ce uf like uf uf ai kin kunyata mata mace za ta ga wannan abu sai manzon Allah ya ce taribat yaminuki wa min aina ya kunu shabab da suna ana itikadin mace ba ta da maniyi ke sai manzo Allah ce wa min aina ya kunu shabab me ke sa wani dan yayi kama da kawunnansa ƴan uwan mahaifiyarsa me ke sa da yayi kama da uban shi da baffanninsa me ke sa da yayi kama da mahaifiyarsa da kawunninsa me yake fashe ce me ya ake wannan kamannin ya fito قال وحدثني عن مالك في بخاري أي أنكرت وأن مسألة للدو أنقما دسوكو قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إتتشي جاءت أم سليم أم سليم تازو امرأة أبي طلحة الأنصاري ماتن أبو طلحة الأنصاري بلانصاري ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta zo wajen manzon Allah sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah la yastahi min alhaq Allah baya karban kunya a cikin akan a cikin gaskiya a cikin addini ina jin kunya ba zan tambayi abin da ya shafi addini ba to shikenan sai na je na ta yin addini kuskure kenan Allah baya son haka hal alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat mace ta yi mafarki ita ma za ta yi wankan janaba faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am idza ra'atil ma'a i za ta yi wanka in ta ga mani ruwa ya fito mata kenan maniyi kenan saboda namijin shi ma in yi mafarki sai in mani ya fito in ya mafarki ko ya ji daɗi mani bai fito ba wanka bai kama ba in mani ya fito ko bai ji daɗi ba wanka ya kama to haka mace babu jami'i guslil janaba wayannan mas'aloli an fahimce su ko an fahimci mas'alolin sayyidina umar an fahimci mas'alan ummu sulaimi da nana aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata mas'ala muhimmiya za ka kayyade ta ne cikin takarda da ka kawo a ciki dama an ce kowa za ka zo zo da takarda da biyu sai ka rubuta sai ka sai ka yi sani wata rana in an tambaye ka kai ma kana da hujja ba wai abu ne kake shakka ba abu ne da yake tabbas abu ne da yake tabbas saboda ilimi haka yake matakan ilimi guda shida ne ilimi jahilci taklidanci shakka zato wahami wahami shine ƙarshen matakan ilimi ilimi kuma shine farkon matakin ilimi to menene ilimi aka ce abin da yake ilimi shine idraku nisbatin majzumin biha waqi'iyya amliku alaiha dalil ka san abu kai yanki haka abin yake baka shakka sa'annan kuma a kashin gaskiya in an bincika haka abin yake kuma kana da hujjarka a hannu wannan matsala in ka za ya faru in ka je gida da hausa za ka fassara sa'annan ya ka sa hannu ina da excess book da ya fi shekara arba'in da biyar duk sa'an da muka je muka yi karatu masallacin annabi ina zuwa gida sai na rubuta duk abubuwan na lakasa wayan na kari duk sai na saka hannu suna nan kowanne aka dauko zai gar tarihin da aka yi shi wannan shekarar shi arba'in wannan da biyu wannan da uku haka aka ta yi haka kai ma za ka tun da an fara muwatta yanzu ba abin da ya kuce kowa sati biyu kenan ko uku muka fara in ka mai da hankali kafin mu gama muwatta ka zama babban malamin fikihu in ba haka sai mu yi karatu mu faɗi abubuwan da gashi manzon Allah ya faɗa gashi kuma kana da littafin hannunka amma sai mu je bugu waya malam mas'ala an tambaye ni kaza kaza kaza kaza ina ganin ce abinda aka karanta kuma ka ji kuma kana da littafin hannunka to kana shakka kenan to mana har yanzu yana takalidanci kenan sai an faɗa masa an fahimta abin da yake ilimi kenan sa'an na abin da yake jahilci shine idraku nisbatin majzumin biha lakinnaha ghairu waqi'iyya ka san abu ka yi yanke cewa haka abin yake amma a kashin gaskiya an bincika ba haka abin yake ba kuskure ne to shine ake ce ma jahilci kenan jahilci baya nuna cewa abin da mutum bai sani ba kadai shine jahilci a'a abin da ka sani kuskure saboda wanda bai san abu ba al'amarin shi ya fi sauki da wanda ya fahimci kuskure wanda bai sani ba kana zuwa ka kafa matan ka kafa makarantar matan aure ka kafa makarantar manya wayanda ba san komai ba ba dama bokon sai ba abin da ya sani cikin addini ko cikin larabci ko mai kana faɗa masa ɗauka yake amma wannan ya karanta lahallari ya karanta ya yi karatu su ya yi amma ya fahimci kuskure to in ka zo waɗancan duk abin da ka faɗa za ya shiga ba shi ba abin da zai hana shiga aiki ɗaya kenan za ka yi wannan kuwa fa ayyuka biyu za ka yi sai ka cire abin da ke ciki na kuskuren nan ka saka abin da ke daidai ya samu wajen zama yanzu muna zaune mu dubu a cikin masallacin nan sai mutane dubu kuma suka zo ya za a yi sai dai dole mu fita su shiga ko su hakura to shine abin da za zauna ga masallaci ana ta tada jijiya ana ta musu in ka bincika maganan duk kuskure ne ma ba su fahimci me ake ciki ba amma kowa yana tada jijiya shine jahilci to menene taklidanci taklidanci shine idraku nisbatin مجزوم بها واقعية لكن لا أملك عليها دليل هناك فرق بين لا دليل عليها وبين لا أملك عليها الدليل إذا قلت لا دليل عليها هذا نفي للدليل من أساسه أما لا أملك عليها الدليل يمكن هناك دليل أنا الذي لا أعرفه فيوم أنا أعرف ما هو الدليل انتقلت من التقليد إلى العلم تقليدا كنا فسن أبو ka yi yanke da cewa haka yake kuma a kashin gaskiya haka yake amma baka san dalili ba sai dai an ce malaminka ne ya faɗa ko wani ya faɗa ka koyi so shine aka ce mata kalidanci to duk malaman sauro ka tambaye su imanul muqallidi sai su lam yakhlu min at-tardidi imanul muqallidi lam yakhlu min tardidi eh aqida ba aqida ba asun ina mana aqida aqida mas'ala ce ta shiga kwakwalwanka aka tattauna aka bincika ka bincika duniyar nan duk ka tabbatar da wannan abin shine daidai to ka kulla aqida kulli ka kulla ya ka daure ya zama kulli kenan ka daure ka tanki ba ran da za a ce kuma zai fito kuma ana shakkar shi ko a bincike ke fito duk in ya zama aqida shi kenan misali yaro yana ganin wuta ana ce yana ganin yana masa kyau ko da'ima yana so ya je wajen ana jan shi ran da ya je ya taba sai ya ji me ya kone to gobe da ya ga wuta sai me ya samu aqida kenan ashe wuta dukkan ta kuna take yi wa ya ce masa wuta na kuna shi ya ji shi yasa aka ce jiki ya fi kunne ji duk sa'an da yaro ke wasai kana tsawata mishi baya ji in ka dauki bulala sai ya me sai ya ji aqida in kaga kana shakka to bata zama aqida ba fa ka dauko ta ni taqlidanci shi yasa malamai suka ce imanul muqallidi lam yakhlu min tardidi to sa'an nan sai a zo haza an-nisba al-majzumun biha kenan ilimi jahilci taklidanci to sa'an nan sai zo an-nisba ghayr al-majzumun biha wanda kana shakka duk abin da ka sani wani kayayyaki baka shakka komai ko da ba daidai bane wani abin kuma kana shakka kana shakka to shi kuma mataki uku ne ash-shakku adh-dhannu al-wahmu fama huwa ash-shakku ash-shakku huwa istiwa'u tarafai al-qadiyya بحيث لا يترجه قضية على لا لا تترجه قضية على قضية هذا شك كان شك والله بن سني با alhaji na gida ko ko ya fita ai kaman ya fita ba shi daga ya fita ba kuwa a kaman yana cikin gida fa in za ka yi wata ɗaya kana zaune ba za ka rinja da komai shakka kenan mata dukkan su yi daidai ai ina kyauta zato yana cikin gida ba haushe ma cewa ina kyauta zato wannan shine zannu yana cikin gida din shine zannu ya fita din shine wahamu ai ina kyauta zato ya fita ya fita din shine zannu ai yana cikin gida shine wahamu to matakan ilimi kenan yasa tunda an fara karatun ne yanzu sati biyu kenan ko sati nawa ne ake ciki duk sa'an da ake tafiya yanzu zaka dauki ilimin Imam Malik kai tsaye ga abin da Imam Malik ya faɗa ga abin da malamai suka faɗa in ka sa ka je gida ka fassara da Hausa kai ma ka zama malami kenan duk sa'an da aka tambaye ka duk sa'an da mas'ala ta tashi kai ka sani ba sai kuma ka buga waya ka tambayi malamin ka ba a'a ka sani don gashi kasa da ranar da aka yi kasa hannu wannan tabbas ne ba shakka ba ce ba ai an fahimci wannan matsala ko sannan an tambaye kai ma shi ka fada gaban ka gadi baka jin shakka komai kai ma ka zamo malamin fikihu kenan ba maliki ai me mazhabin malikiya mazhabin malikiya ai ba karamin mazhabi bane imamu malik duk malaman mazhabi imamu malik na gaba da su imamu abu hanifa shine yake gaba da shi a shekaru amma ko shi sai da imamu abu hanifa sai da ya rawaito hadisi aka ce falalan mazhabin imamu malik sai da manyan mutane malaman sa ma da suka suka yi riwaya a wajensa duk manyan malaman Madina da manyan malaman imamu imamu imamu Shafi'i almajirinsa ne to imamu Ahmad almajiri imamu Shafi'i ne to ya kenan shi yasa imam malik ba karamin malami bane mas'alarsa ba mas'alar manyan malaman hadisi suka ce eh imam malik ya rawaito hadisi wajen malami ba sai ka bincika malamin ba kasancewan imam malik ya yadda ya rawaito hadisi ya wanke shi اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم